له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا سافية من البركة يومنا سافية تلا ربا الشرين تقوص قوة جماد الأولى جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha tara ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda sabinaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin wani littafi mai albarka الدعاء من الكتاب والسنة واللفر العلامة سعيد بن علي بن وهب القحطاني ألا مدوكتين سلسية كي شباب الجانش asali wannan littafi wani bangare ne daga cikin littafin sirrin rubuta mai suna الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة wani asali littafin kusan mujallabi hudu ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya saka mishi da gidan aljanna wannan shine zama na hudu a cikin biyar dauran da muke da wannan littafi wanda kullum muna yin darasi guda daya za mu tashi inda malam ya yi mana yake mana bayani dangane da ladubbar ladubbar yin addu'a da kuma sabubban da ke sa idan mutum ya roki Allah Allah ya karba Allah ya karba mana za mu tashi akan na goma a shafi na tara inda malam ke cewa al-i'tirafu bil dhanbi wal istighfaru minhu daga cikin na dubban addu'a da kuma sababin karbuwan addu'a idan an yi al'i'ikirafu bin zambi, ikirari da tabbatarwa kai da zunubi, walistighfaru minhu da kuma neman gafara daga wannan zunubin da mutum ya aikata, wali'ikirafu bin ni'ima da kuma yin ikirari da ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka, wa shukurullahi alaiha da kuma gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi. الله أكبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جويا كرن تدمو جماعة إرم وأن أبو بوا نعم إذا مكان ورد شو زام قد شوا شيا كرن تدمو وأن ذكر لك كما سيد الاستغفار أو شو قبل استغفاري قبل شين من قال لك سيد الاستغفار شين من شيء اللهم أنت ربي أه. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من ظن لا تواندي كرنت وانا نتافي yana mai yaƙinin abin da ya faɗa a cikin wannan addu'ar sai ya mutu kafin yamma zai shiga aljanna wanda ya karanta da yammaci yana mai yaƙinin tabbatar da ma'anonin da ya karanta a cikin wannan har zuci idan ya mutu kafin safiya zai shiga aljanna in ji annabi muhammad kun ga wannan ba ƙaramin abu bane wanda wannan ya nuna maka cewa ashe duk abin da za a ce ma ka yi hailala ka yi hamdala ka yi hauƙala babu wanda manzo Allah bai koyar ba bal duk wanda kaga an kirkira ma an yi photocopy ne daga na manzo Allah to kai ku ka tsaya original copy ka huta an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace abin da kake faɗi a wancan azkar din kana cewa ya Allah kai ne ubangiji na kai ne mahalicci na kai ne mai yi min komai babu abin mota bisa cincinta sai kai ni bawanka ne kuma ina kan alkawarinka na cewa zan bauta maka kuma wannan alkawarin ina nan a kansa daram damdam gwargwadon iyawata ya ubangiji na ina neman tsarinka daga sharrin abin da ni na aikata Allahu akbar kaga shi neman tsarin Allah daga sharrin kanka kai kanka ba karama abu bane annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta ya ce ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata ya Allah kuma ya Allah ina neman ina ina ikrari da ni'imomin da kai min wanda ba su da iyaka wanda ka yi su a kaina ya Allah ni dinnan ina tabbatar maka da cewa zunubai fa ina da su shine wa abubu bi dhanbi don haka faghfirli Allah ka gafarta mu domin babu wanda ke gafarta zunubi sai kai a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutumin da zai aikata zunubi sai ya roƙi Allah ya salla raka'a biyu bayan ya gama ya ce rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ya Allah babu wanda ke gafarta zunubai sai kai bayan kai sallah raka'a biyu idan ake cewa salatut tauba kace ya Allah na tuba Allah ka gafarta min domin babu wanda ke gafarta zunubai sai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa face sai Allah sai ya ce o bawana ya aikata zunubi ya san ya aikata laifi kuma ya san ba mi yafa zunubin nan sai ni yana da ubangijin da shi ke yafewa to je na gafarta mishi kaga wanda ya nuna maka haka ake sharan fage in za a roki Allah ka nuna wa Allah irin laifukan da kai ka nemi gafaran Allah akan su sannan ka nemi biyan bukatun da kake so Allah ta'ala ya biya maka Allah ta'ala ya dace da mu na sha ɗaya bayan wannan jama'a kan manta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mene ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ya ku jama'a ku dinga tuba zuwa ga Allah kuna neman gafaransa fa inni fa inni astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fi kulli yawmin mi'ata marra domin kullum ni ina tuba zuwa ga Allah ina neman gafaransa sau ɗari in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka ya kamata jama'a mu dinga yawan istighfari domin istighfari in kana yawan yin shi duk abin da ka roki Allah sai Allah ya maka Allah ka gafarta mana na sha ɗaya alhadi ashar عدم تكلف السجع في الدعاء rashin kallafa wa kai yin jerin giya a wurin addu'a. Da yawa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da mu wasu addu'o'i da zaka ji yana jeranta abubuwa ne kusan iri-iri yanayin salon da ake faɗin abubuwan iri ɗaya, iri ɗaya, iri ɗaya. To wannan babu takallufi a wurin addu'a kace sai ka dinga wannan jerantawa, jerantawa, jerantawa. Ina fata an gane wannan. Misali manzo Allah ya ce Allahumma inni a'udhu bika من الكفر والفقر وعذاب القبر كاكون ينا قال ودا راء راء لكسرة كشي من الكفر والفقر وعذاب القبر to wannan ba dole bane a wurin addu'a amma idan ta zo a hakan ka roki Allah da shi babu laifi ina fata an gane dan an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yana cewa ya ku jama'a ku daina kallafa wa kanku dole sai kun dinga jeranta addu'a a koda yaushe ta hanyar lafuzan da kuke faɗa. Kawai dai ka tashi roƙon Allah, roƙi Allah bukatunka. Amma idan wata addu'a ce ta tabbata daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to wannan babu laifi sai kai abinka. Ina fata an gane wannan jama'a. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Shi yasa na Aisha radiyallahu anha take cewa wani daga cikin tabi'ai ta ce mishi ijtani bi saj'a fi du'a ka nisanci sai ka dinga jera zance ɗaya bayan ɗaya daki daki wurin addu'a yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu kanu la yaf'aluna dhalik don sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sun kasance ba sa yin haka ba sa yin haka naka bashi daga cikin ka'ida da kuma ladabi da yin addu'a an gane wannan shi yasa ibn abbas radiyallahu anhu shi kansa yana gaya wa almajiransa yana ce musu fanzuru saj'a min ad-du'a fajtanibu ku duba yadda ake yin kokarin jeranta lafuzza a wurin addu'a yace ku nisanci wannan yace domin ni fa inni ahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dhalik yani la yaf'aluna illa ijtinab domin naga sahabban manzon Allah ba ta yin komai sai haka suna nisantan cewa sai ka dinga jeranta da fuzza iri iri iri iri daya a wurin addu'a an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace الثاني عشر التضرع شيني كسكن تدكي قبق الله والخشوع دكما كنكن دكي دسام شكتشين نسوة يعني ذاك الدعاء والرغبة دقلين أبن دكي ورن الله والرهبة دكما أينه واتو آه فرجتي دجن أوران أذابا الله سبحانه وتعالى an gane wannan shi sa zaka ga addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallama a cike suke zankam da irin waɗannan addu'o'i jama'a zaka tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan a wurin addu'a sannan shi da kansa Allah ta'ala yace mana ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki Allah kuna masu kaskantar da kai idan za ku yi addu'a wa khufiyatan sannan in ka tashi kuma ku dinga ƙoƙarin ɓoyewa ka sassauta muryar ka ƙasa sai Allah ce innahu la yuhibbul mu'tadina domin shi Allah baya son masu ketare iyaka baya son masu ta'addanci wuce iyaka wajen komai ka san wani addu'a ma sai wuce iyaka ce ya Allah ina roƙonka ka bani wani katafaren gida a kwanar dama a gidan aljanna ka bani wani katin mashin road master in dinga hawan shi ina kaga wannan wuce iyaka ne cikin addu'a kai dai kawai roki Allah ne ni aljanna ko zanna ce kuma zaka roka ka roki al-firdaus al-a'la kace ya Allah ka bani aljanna firdaus shikenan ka shiru da bakin ka rashin kaskantar da kai in zaka yi addu'a yana daga cikin dalilai da ke sa Allah ya karsa saboda Allah ya ba mu labarin al'ummomin baya Allah ce walaqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun aika da manzanni zuwa ga wasu al'ummomin gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra muka kama su da talauci da kuma cututtuka iri-iri amma sai Allah ce la'allahum yatadarra'una fatan mu za su kaskantar da kansu su nemi wannan abin a wurin wa a wurin Allah amma me ya faru sai suka ƙi suke jingina abin zuwa ga annabin su cewa shi ya musu wannan musibar sai Allah ya halakar da su gaba daya Allah ya ce falawla iz ja'akum ba'suna tadarra'u me yasa yayin da wannan talaucin namu da azaba ta sauka a kansu ba su kaskantar da kai ba Allah ya ce walakin kazzabu sai dai karyatawa suka yi to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya kiyaye wajen addu'a ka san dai wanda ke kaskantar da kanshi ai baya daga kansa ko baya takama in zai addu'a sai dai zai yana haka yana kaskantar da kanshi yana sauda yana sadda kai yana daga hannu yana marerecewa yau yau wato kaga wannan kai ne sannan zuciyarka ya zama ta karye a gaba ga Allah subhanahu wataala kana jin cewa shi kadai ne zai iya maka in bai maka ba shikenan ka shiga uku lalace to wannan ka sami kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan an gane wannan wannan bangaren farko kenan sannan na biyu Allah ya ambata mana labarin Annabi Zakariya alaihi salam da shi da matarsa innahum kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rige-rige wajen aikata ayyuka na alheri wa yad'unana raghaban wa rahaba suna kuma roƙonmu suna masu kwaɗayi na abin da ke wurinmu ko suna masu firgice jin tsoron azabinmu an gane wannan wa kanu lana khashi'ina ko sun kasance masu kaskantar da kai masu natsuwa gare mu inji Allah Allah ya ba mu ikon kiyayewa asalisa ashar na goma sha uku rabbul mazalimi ma'a tauba mayar da abin da ka cuci wani tare da tuba ga Allah eh sana kuce da ubangidanka ka cuce shi wasu 'yan kuɗaɗe ka sace kai wani abu ta bayan gida sai tuba ta same ka ka tuba ma Allah to waɗannan kuɗaɗen nasa ka mai da kayansa an gane wannan nan yi ka to wannan gidan naka ne da kuɗinka na gina in an yafe min shi kenan in kuma ba a yafe min suka karɓi gidan ka ci gaba da biyan haya to ya fi maka alkhairi fa ka je ranar alkiyama da wannan kayan gaban Allah an gane wannan in kuma abin da kasancewa ba zai mai duba ne kuma ƙila idan ka bayyana abin zai zama tashin hankali gare ka wannan ma iya kai ka zuwa ga kama bar addinin don wani yana nan yana sallah amma ya bar addinin tutu to addinin wanda ke zuwa wajen boka akwai imani addinin wanda duk wani alaka ta kasuwa ba zai kulla ta ba sai ya je an masa an duba masa akwai akwai imani babu imani babu imani addinin wanda ko aure zai sai ya je an duba masa tana da farar kafa ko babu a wani falaki take shi a wani falaki yake akwai haƙi tsakanin su na arziki babu wai sai ya je an duba mar ka tambaya manzon Allah da ya aure wajen wa ya je duba mar Abubakar da Umar da Uthman da Ali wajen wa ya je aka duba mar ko ai ya kamata a tambaya duk abin da za ka yi sai ka duba ya magabata suka yi wannan shiga gonar Allah ne kuma duk abin da waɗannan boka shi ya faɗa wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne sai dai kawai imanin ka ya yaro rawa kaga ga sunan boka yi akan TikTok da yawa zai baje kayansa yana bokancinsa wani zai kira shi ce to tura dubu ɗaya a duba maka tura dubu ɗaya kaga alat eh na ga alat to yanzu waye sunan ka waye sunan mahaifiyarka waye sunan kaza na rantsa da Allah kai wannan ka zama arni kaida kenan manzo Allah cewa man ata arrafa kaga yanzu ba bokancin ma shi mutum ba sai ma ya je gidan bokan ba yanzu a online ma gashi ne ana yi manzo Allah cewa wanda ya je wajen boka ya gaya mar abu kuma ya yarda da wannan bokan da abin da ya faɗa manzo Allah ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammadin wannan ya kafircewa abin da Allah ya saukar annabi Muhammad kakka raina kakka raina za ga shi wani abu ne to meye kuwa dan an yi kaza shikenan ai na dawo yaushe ka tuba ma Allah kace ka tuba ka dawo musulunci yaushe kai ki ta wasu da yawa ana zuwa ana kai su makabartar musulmi ana binne su amma kuma babu imani Allah ka tare mu karatu yana da nauyi amma haka za mu ta faɗe shi dan shi dama karatu ba ana gaya maka abin da zai maka daɗi bane ana faɗa abin da ya daidai da abin da ya tabbata daga annabi Muhammad Allah ka tsare mu to jama'a kun ji dan haka war raghbatu war rahba ya zama kana da kwadayin abin da ke wurin Allah kuma kana tsoron azabar Allah to wace sai rabbul mazalim ko sai na biyu kuma kila dukiyarka ka tara ta hanyar caca ka je kai lottery ka je kai bet naija ka je kai waye mutuwa ya tashi duk ka samu yan kudaden ka rana guda suka ji ka tuba ma Allah sai zuwa zaka mai da babu kawai tuba zaka yi ga Allah dukiyar da ka samu kuma ka ci banza illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim zunubin ma da kai na zaman cacan Allah ya ce an mai da shi lada in dai ka tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya ba ta ƙarya ba ba tuba muzuru ba ina tuba maga kaza dubu dubu a bakin su to daga wannan ne daga wannan ne kaga ya zama wani iri kenan ko yawwa wannan kenan jama'a sai abin da ya shafi irin wannan ko riba wanda ka ba mutane ke kawo maka ƙarin kuɗi ko ba da kaka ka ba da buhu ɗaya a baka buhu na buhu biyu duk wannan sai ka tuba to Allah cewa fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum idan kun tuba kun daina ba cewa za ku mai da kayan zuwa ga waɗancan ba a'a shi kenan kuna da ragowar abin da ya rage da dukiyarku la tazlimuna wa la tazlamun ba za a zalunce ku ba kuma ba za ku zalunci kowa ba jima mun gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace الرابع عشر الدعاء ثلاثا إن ذاك رجع الله ما لنك رقاص أكو وأن يوشى أبا يقول شيء ناشي وجن الدعاء جماعة أوه eh naci ka naci wajen addu'a kai ta maimaitawa in so samu ne mafi karanci ka roƙa so nawa sau uku alkhamisa ashar na goma sha biyar istiqbalul qibla fuskantar alqibla in za ka yi addu'a in so samu ne in ka samu ka fuskanci alqibla ba wajibi bane amma ladabi ne na addu'a me yasa za ka yi wannan saboda da yawa daga cikin malamai suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wata rana sun ganshi a ɗakin ka'aba lokacin da zai wasu ƙurayshawa muguwar addu'a saboda sun cutar da shi manzon Allah sai da ya fuskanci alƙibla ya kalli alƙibla sannan ya fara yin ya fara roƙon Allah ya kalli ɗakin Ka'aba an gane wannan yawwa kuma an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud ne Allah ya ƙara mishi yadda wanda hadisi ne wanda Imam Bukhari ya rawaita kitabul Maghazi yake cewa استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش manzo Allah ya fitanci dakin Ka'aba ya yi muguwar addu'a akan wasu ƙwarin shawa waɗanda suke cutar da shi. Wannan ladabin jama'a yana da kyau ƙwarai da gaske shi ne ladabi mafi cika. Amma in baka samu haka ba ko ta ina kake za ka yi addu'a kuma Allah zai karɓa maka. Amma mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace. Raf'ul aidi fi du'a. الثالثة عشر ɗaga hannu yayin yin addu'a kun ji in za ka yi addu'a ka ɗaga hannu amma yaya ladabin daga hannu yake wajen addu'a ko ya kamata mu sani daga hannu wajen addu'a jama'a baya daga hannu haka in za ka yi addu'a kun gani ko baya yin haka an gani waɗannan hannayen sai an haɗa su haka guda biyu ka haɗa su haka sannan ka ɗaga su sama sai ka roƙi Allah ka kai haka ko yawwa ba kuma yin haka wani za ka bayyana tifa ko yawwa ka daga hannayen sama ka roƙi Allah ka shimfiɗa hannayen na kana roƙon Allah ya Allah ka bani ya Allah ka bani wannan daga cikin ladabin addu'a ba a raba hannayen haka ba kuma a daga su haka ka kandamo jama'a mun gane wannan wannan ya saba wa sunna hmm? yawwa sannan shafawa ba wajibi ne kai addu'a akwai inda manzon Allah ke shafawa akwai inda manzon Allah bai shafawa naka ba ko shi addu'a bane in kai sai ka shafa addu'an da ke shafawa addi ita ce addu'an neman tsari shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo kwanciya barci sai ya hada hannayensa sai ya karanta fatiha yana tofawa kaga ai ba tofa kake ba ko ya karanta ayatul kursi ya karanta qul huwallahu uku ya tofa ya karanta falaki uku ya tofa ya karanta nasi uku ya tofa bayan ya gama sai ya shafa a fuskarsa da jikinsa gaba daya sai ya shafa ko ina da ina jama'a mun gane wannan shine al'aflu amma ka'ida in ka gama addu'a kana gamawa sai ka aje hannayenka ka shikenan ka gama addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wacce na tsaro za ka iya shafa ma yaro za ka iya shafa mishi yake me dalili eh za ka iya a za ka iya shafa mishi dalili akan wannan shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya da na Aisha takan karanta addu'a takan karanta addu'a a hannayen manzon Allah kin lokacin baya iya karatu saboda ji yayi tsanani in ta karanta a hannayensa sai ta ɗauki hannayen nashi dinga shafa mishi a jiki shi kaga ita ta karanta take shafa mishi da wasu malamai suna ganin babu laifi yara amma ka'idan addu'an da ake wa yara na neman tsari su kawai manzo Allah ya ce in sun zo yin bacci ka ce shi kawai u'iduka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma shikenan ya ta baccinsa in Allah ya da babu abin ya same shi an gani amma idan ka karanta naka zaka yi shi maka shafa mishi a jikin shi zai tasiri insha Allah wallahu a'lam mun gane wannan ko jama'a shine magana daga hannu a wurin mene a wurin addu'a ko mun karanta a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijin ubangijin ku menene mai kunya ne mai yawan kyauta ne yana jin kunyar mutum ya daga hannayensa ya roƙa amma Allah ya bari hannayensa koma fayau fanko ba komai an gane wannan yawwa yadda ba su ke cewa ya koma hannu rabbana ko to ya zama akwai atina a jiki an gane wannan eh alaikum salam kowanne ya tabbata za ka iya karanta ƙulwar na uku ka shafa falaki uku ka shafa nasi uku ka shafa za kuma ka iya haɗawa ka yi amalgamation in ka haɗa gaba ɗaya ka yi sai ka shafa gaba ɗaya kowanne kai yayi daidai sabanin fasar malamai game da wannan hadisi da yazo wallahu a'lam الثانية عشر نقوم شابقي الوضوء قبل الدعاء إن تيسر كي ألولا كافن كي الدعاء إذا ما كان يسام باب لي في جماعة ko addu'a in aka yi jama'a yana da kyau yana da muhimmanci kwarai da gaske kai addu'a in kai addu'a din ana sa rai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa maka addu'anka الثامن عشر نقوم شاتقص ألا يعتدي في الدعاء kada mutum ya wuce iyaka wajen addu'a eh daga wuce iyaka wai shine kane wani bakin ciki Allah ka kwace dukiyar da ka bawa ne Allah ka mawana kaza Allah ka halaka shi me ya maka wani tsabar hasada ce kawai kaga wannan ta'addanci in ma kayan Allah ba zai karɓa ba kuma kayan zunubi mun gane ko kuma kai ta'addanci wajen roƙon Allah abin da kake nema din eh kawai ka ce ya Allah ka bani kuɗi masu yawa masu albarka amma irin ka ce Allah ka bani kuɗi malala gashin tunciya makara duniya shi ma wannan wuce iyaka ne wajen addu'a wuce iyaka ne wajen addu'a mun gane wannan jama'a amma babu laifi ka ce Allah ya baka dukiya mai yawa mai albarka babu laifi amma an mu wuce malala gashin tinkiya ko gashin saniya makara duniya kaga wannan ko Allah ka bani gida a cikin kwanar dama a gidan aljanna ka bani kaza da kaza ka sa in zama ne kaza da kaza abinda ba zai yiwu ba ka sani sunnar Allah baya yin haka ka ce ya Allah Allah ka dawo min da ran babana ka taso da shi daga kabari ya Allah ya dawo gida kaga wannan maka wuce iyaka wajen addu'a ko ai ka san ba zai yiwu ba ko zai yiwu yau ba uban da ya dawo so uban kama ba zai dawo ba mun gane wannan ai so wannan yana daga cikin sifarin ta'addanci wajen addu'a na'am biliyan a'a a wannan ta'addanci ta'addanci ne wajen addu'a wai abin da ke tambaya wai ya halatta mutum ya ce Allah ka bani biliyan kaza in yi maneji da su to kana fama da talaucin ka baka da ko naira goma baka da ko miliyan ko baka da ko miliyan daya baka da hanya ko baka da neman baka da hanya neman kuɗin ko ka ji wani yana cewa kai ku ci naku annabi ma ci a can Allah ka ba mu a can kaga wanda hasada ce Allah wannan hasada ce kuma hasada mugun ciwo ne Allah ka tsare mu ya mi kokari mu gyara shi yasa ilimi ke da muhimmanci wani abin za ka ga ana yi sai ka dauka cewa ba komai amma kuma zunubi ne laifi ne a wurin Allah an gane ana faɗa ana dariya ana izgili ana garin ba komai bane da wannan ne mafi yawan mutane sai Allah ya fashi da kai kuma kai baka ma san cewa kai abin da Allah ya fashi da kai ba ka sha'afa saboda kai rafkananne ne gafalalle ne kai saboda haka duk abin da ka nema sai Allah ya sa maka ya sha makantar da kai zuwa ga dukkanin kowane irin alheri kai ta nema Allah ya hana ka ka bata kanka lokaci ba ka mutar addini Allah ka samu dace التاسع عشر نقوم شاترة أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغيره من yin addu'a jama'a ya fara roƙa wa kansa in zai wani addu'a wani ya zo ta mini mala baka da sami malam da Allah ya bikin da addu'a ina da bukatan kaza da kaza a ce to shikenan ba damuwa in ya zo addu'a ba daga hannu ya Allah ka ba mala abu abin da yake nema a ka fara roƙa wa kanka tukuna ya Allah ka mun kaza Allah kai mun kaza Allah kai mun kaza ya Allah akwai dan uwana wani shi ma yana da bukatu na alheri yana son kaza ya Allah ka bashi in abin da ke tsoro ne Allah ka kare shi abin da yasa gaba Allah ka bashi ka fara roƙawa kanka ka nuna bukatanka a wurin Allah sai ka ɗora da ta ɗan uwanka a kai an gane wannan yawwa ya sauke wata lamba a ƙasa yake cewa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu bada'a bi nafsihi bid du'a ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fara roƙawa kansa ne wajen yin addu'a wa sabata aidan annahu lam yabda bi nafsihi kuma ya tabbata wani lokaci yakan roƙa wa wani ba tare da ya roƙa wa kansa ba كدعائه لأنس كما الدعاء ديوى أنس بن مالك الله بارك له في أهله قلت اللهم بارك له كو نعم أنت الدعاء الزكي جدتك أنقاني يوى قال اللهم بارك له في أهله وماله يا الله كباشي كما البركة أتكمي دوتي ينسى لكما إيالنسى أنقاني وانا يوى ga addu'an da ya Abdullahi bin Abbas Allahu faqihhu fi dini wa 'allimhu at-ta'wil amma wannan addu'o'i jama'a ba wai roƙa akai ba cewa wane roƙa min Allah da kuma wanda kawai kai ne ka so kamar mutum addu'a ta alheri ka sa ko bambanci ai yawa to shi wannan addu'a ce kawai ibtida'an ya so yawa wani addu'an alkhairi to babu laifin ka so zaka iya roƙa mutum ba tare da ka roƙa kanka din ba matsala an gane wannan وأم إسماعيل سن يروقا وأم إسماعيل وغير وغير وغيرهم دوس وغيرهم دوسنس kace ka duba wannan tafsirin wannan mas'ala a cikin sharhin Nawawi ala sahih Muslim da kuma tuhfatul ahwadi sharh sunan Tirmidhi da kuma sahih al-Bukhari aftahul bari Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi al-20 mas'ala ta 20 an yatawassala ila Allah bi asma'ihi al-husna to kaji aiki in ka tashi za ka yi addu'a ka yi tawassuli ta hanyar roƙon Allah da sunayensa mafiya kyawu wa sifatihi al'ula da sifofinsa mafiya ɗaukaka aw bi amalin salihin qama bihi da'i nafsuhu ko kuma aikin alheri wanda shine roƙon Allah yake yi an gane aw bi du'a'i rajulin salihin hayyin hadirin lahu ko ya roƙi addu'ar wani mutum da yake a raye kuma yana nan to sai ya roƙa da addu'an wani. Fari kuma aka ce, e ka gaban da buka, dan buka ba fari ba ne, kafiri ne, dan duba ma kafiri ne, ba fari ba ne. An gane wannan, so duk wannan abin da ake mutumin kirki wanda ka san baya tsafi, baya sauka layi, shi za ka je ka nema ya maka mene. ya maka addu'a sai Allah ya karba ni da yanzu zamani ya canza ba ba a cika iya ganewa ba da wuri ko sai an yi bincike kakka raina za ka iya ganin wani mutum da kake gan shi nonan ciki ne kake gaji ba kowa bane a masallaci wani mutum da ya gajiyar riga amma wallahi duk abin da ya roki Allah sai Allah ya yi haka manzo Allah ya faɗa rubba ash'ata aghdara ذي ثمرين لا يؤبه به قوة فوع عند الأبواب لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره manzon ya ce ya so da yawa za ga wani mutum mai yagaggiyar riga wanda ba kowa ba gashi nan yayi busu busu in ya zo shiga ɗaki ma ko ya zo wajen shiga wajen wani mai kuɗi ko wajen mai mukami tun kuɗin shi ake ci dalla shi malam ya za ka yi wajen ciyaman ana gani shi bai isa ma ya ga ciyaman ba ba ma damu da shi ba amma manzon Allah ya ce irin wannan mutumin da zai roki Allah ya rantsi da Allah cewa wallahi yau sai an yi ruwa shin ne muke yanzu kaka muke ko da zai kun ga ai ruwa ya dauke ruwan sama in ba wani ikon Allah ba zai wahala ga an yi ruwa ko sai ce wallahi yau sai an yi ruwa kaga ba ruwan Allah yi ba amma Allah ba zai ba shi kunya ba sai Allah ya yi ruwan saboda ya barrantar da shi daga mene wannan rantsuwar tashi dan jawo kofar nan malam maganar shi shigo ciki an gane wannan daga lau aka sama ala Allah la abarra wata rana muna zaune da wasu ɗalibai a masallaci muna zaune sai wata bukata addu'a da kasu ranar sai ya ce ba ɗaya daga cikin ɗaliban mu a malamin makarantar ce shi malam kai mana addu'a Allah ya sauka mana da ruwa yace ka zaki niyya ka mana addu'a wallahi da yin addu'an nashi da faruwan gaba ɗaya ba kai minti talatin ba aka dinga shankwama ruwa aka yi ruwa mai yawan gaske to kaga wannan haka Allah yake al'amarinsa kwarai da gaske shi ma kansa bai san yana da wannan wannan abin ba ila duk addu'an da ya roki Allah sai Allah ya karɓi sani ba ba wani abu ne wanda za a ce ai wani ne a je wajen sa shi daga ranar ya zama wali ko wani abu duk ba wannan bane mutane da kake ganin su Allah ta'ala mai yawan kyauta ne wa kana Allahu wasi'an alima Allah mai yalwa ne yana bai mutane duk abin da suka nema kai dai nema a wurin Allah to ku duba anan malam bai ce a nemi tawassuli ko kamun kafa da daraja ko da mukami ko da girman wani mutum ba ko wani daga cikin annabawa da manzanni ba ko wani daga cikin waliyan Allah ba bai ambata ba saboda me asali wannan ba ya daga cikin ladabin addu'a wanda musulunci ya karanta abubuwan nan guda uku su ne wanda suka tabbata a cikin alkur'ani na farko tawassuli da imanin ka kai imanin da kai da Allah in kai tawassuli da shi sai Allah ya biya maka bukata kuma ka gwada ya Allah ina tawassuli da imanin da nayi da kai da imanin da nayi da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mu bukata kaza wallahi Allah zai biya maka na rantsi ne saboda ina da tabbas Allah yake rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna kaji tawassul lil imani ya ubangiji mun ji wani mai kira yana kira zuwa gare ka sai muka yi imani ya Allah saboda imani da muka yi nan faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffira anna sayyi'atina ka kankare mana zunubanmu wa tawaffana ma'al abrar ka dauki rayukan mu tare da mutanen kirki rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhzi al-mi'ad kaga wannan ya tabbata an gane wannan sai na biyu tawassuli da mene sunayen Allah ذاك رجال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نفت عن قال وأنه كي تروق الله سنك أشكك يا الله كي من كذا الله كي من كذا الله ذي مكا وأنه يا تبت أحديثي دي وأنه مكرا جفا بايا عن قال وأنه addu'ar salihin bawa kuma ai ya tabbata annabi Muhammad lokacin da yake raye sallallahu alaihi wasallama ai mutane kan zo wajen sa cewa ya manzon Allah ka roƙa min Allah in samu kaza ko an samu fari wani ba kawai ya shigo shi ya rasulullah to hanyoyi fa sun yanki dabbobi na ta mutuwa ƙasa ta lalace babu abinci ka roƙa mana Allah ya bamu ruwa manzo Allah ka bimbali manzana sai ya daga hannu ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna manzo Allah ya ta addu'a ana gama sallar juma'a sai ga ruwa ya kishi kwana bakwai rana bata fito malam ana kila ruwa sati ta zaga ya ƙara dawo ya ce ya manzon Allah a roƙa mana Allah ya ɗauke ruwan nan ya mai da shi ruwa dazukan mu ruwan yayi yawa kuma kada ya bata amfani manzo Allah ya ce Allahumma hawalaina wala alaina اللهم على الآكام والضراب وقول الأودية manzon Allah ya wannan addu'ar kuma kuma Allah ya tsaye da ruwan yanzu inda za a tambaye ka yanzu shi wannan mutumin ba kauye yayi tawassuli ne da zatin manzon Allah ko da addu'ar manzon Allah ban ji ba manzon Allah a raye yake ko a mace a raye yake ina fata mun gane wannan to akwai misalai irin waɗannan da yawa shi yasa lokacin da aka yi amir ramad shekarar da aka samu wani fari mai tsanani a garin Madina. Yadda za ku gane ilimin sahabbai kenan. A wannan lokacin an yi ta fama da rashin ruwa, an wayi gari yara har mutuwa sai saboda amma bai ce Sa'adu ba, sai ce Abbas. Sai sai na Umar ke cewa ya cike cewa mun kasance a zamanin da manzon Allah yake raye. Muna kamun kafa da manzon Allah Allah ya bamu ruwa. yanzu da ya rasu muna kamu da Abbasu baffan manzon Allah Allah ya ba mu ruwa Abbas ya wuce gaba ya jagoranci sallah bayan an gama sallah Abbas ya kneel down ya fuskanci alƙibla ya daga hannu yana ta addu'a jama'a na cewa amin ana gamawa sai ga ruwa yake shi yanzu abin tambaya anan lafazin sayyidina Umar a babi na adalci ne ku fahimta da shi suna yin tawassuli da zatin manzon Allah ko da addu'ar manzon Allah me yasa da zatin manzon Allah ne sai su je wajen kabarin manzon Allah su ce ya rasulullah ko ya Allah muna kamun kafa da annabinka da ke kwance a nan wurin Allah ka shayar da mu ba amma ya haka bai yi ba bai ma kira sunan manzon Allah ba gaba daya sai ya nemi Abbas ya musu mene addu'a sai sun yi tawassuli da addu'an wane al-Abbas kuma Allah ya shayar da su ruwa dan a lokacin ai manzon Allah yana garin Madina a kwance a kabarin sa ko amma bai yi tawassuli da zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko darajarsa ba akan a bada ruwan sai ya tawassuli da wani addu'an Abbas ibn Abdul Muttalib wanda wannan ya nuna maka cewa duk bayanan da wasu ke yi cewa ya halatta a yi wannan ko bil jahi ko bil azama ko bil kaza wannan abin bai tabbata a sunna ba ina fata an gane kamar da aiman imamu ahmad tambaya akan wannan an yi wa imamu malik tambaya akan wanda sun ce bai halatta ba ce wannan ba shi bane abin da aka samu magabata a kai don ka'ida jama'a kowane addini za ka yi sai ka lura menene magabata suka rayu a kai don wani ya ce a kawo masa hujja kuma an kawo masa hujja kuma ya kasa cewa komai tajuddin subki shine yake da wannan ra'ayin kuma ya rubutu a littafinsa an gane wannan akan cewa wannan sannan shekul ta ibn taymiya ya wallafa littafinsa mai suna mene qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila ya bayani akan wannan wannan ma da ibn taymiya ya laifi ne a wurin su kuma gaskiya ya bayyana Allah ta'ala ya ganar da mu ya fahimtar da mu shi yasa mala yace hayyin kuma hadirin lahu yanzu zan iya cewa mala abakar don Allah kai min addu'a idan mala abakar yi min addu'a sun ce ya Allah don addu'an da malam abubakar yi min Allah ka biya min bukatata yanzu kaga ba da zatin malam abubakar ne ba da menai addu'ar da yayi min addu'a da yayi min ya roƙa min Allah sai Allah ya biya min wannan bukatar tawa jama'a mun gane yadda ake yi Allah ta shirye da mu الثانية والعشرون أن يكون المطعم والمشرب والملبس من حلال فرقة شيء يزما أبين شنكا أبين شنكا تفاتنكا بك حلال kada yanzu a cikin haramun kake rayuwa kawai ka cuci wannan ka zagi wannan ka ci filin wani ka ci kayan amfanin wani ka sace kayan wani ka abin nan abin ya zama kaman kamar wani abin da za ga barawo ma da haɓar maɗan shi zuwa ake mishi ya na yi ya taimaka da duk abin da ya bada Allah bai karba saboda kayan sata ne da wanda ke sayan kayan sata duk Allah bai karɓan addu'arsu wallahi malam to ya zama abincinka abin shanka tufafinka halal ne za mu iya gano wannan a wani hadisi hadisin Abu Hurairah ko hadisi na goma a cikin al-arba'un nawawiyya inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ذلك فأنا يستجاب لذلك ta yaya za a amsa wannan addu'ar bayan duk waɗannan ababen haramun ne gaba ɗaya don kan kana so Allah ya dinga amsa maka addu'anka ka dinga yawancin halal Allah ka sanya mu daga cikin masu halal Allah ka hana mu cin haram ya rabbul alamin duk wata kofa duk wata kofa da za ta kai mu zuwa ga ainihin wato cin haram Allah ta'ala ka toshe mana ita ya Allah duk wata kofa ta samun halal Allah ka buɗe mana ita مالك يشيك بالتشوى الثانية والعشرون لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم kada mutum ya yi addu'a ta hanyar sabo ka roƙi Allah ya kashe wani ko ya ma wani mummunan abu ko ya kwashe wani arziki kamar yadda muka yi bayani a baya wala ya ƙafi ake rahimin ko kuma yanke zumunci ka ce ya Allah ka raba tsakanina da wani har abada ya Allah da wani danginsa da ‘ya'yansa da wasu Allah ba ruwana da su Allah ka musu kaza kaga wannan kuma ɗan uwanka ne na jini so daga ba a addu'a ta yanke zumunci Allah ya karba الثالثة والعشرون أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إن كان سؤال الله أنسى أدعانك كذلك أي أمني لجتشاوى كان هاني قبر عيكة ممونة تدلك تنكر الله بيان وتبقاتها في الله تعالى بيامك الرابعة والعشرون الابتعاد عن جميع المعاصي شيني نيسانتن دكن ليفكا ذنوبي dan jama'a idan zunubin ka yayi nauyi da yawa to tabbas za ka yi ta roƙon Allah Allah ba zai amsa ba zai maka leka kai ne tata kai ne shan giya kai ne tata kai ne kaza kai ne kaza abubuwa na ta'addanci iri iri to gulma ko tsugudiri gutsurutsoma kushe yafice kyafice munafurci an gane wannan ai ƙarya cin mutunci cin zarafi cin fuska duk wani abu muna kai ne to sai a waye gari duk abin da kake roƙo Allah sai Allah ya hana ka saboda me kun shiru zunubanka sun yi yawan da sun danne ka Allah ba zai ansa maka wannan addu'o'in naka ba daga in kana so Allah ya amsa maka addu'o'inka ya zama ka nisanta dukkanin zunubai Allah ta'ala ka ba mu ku nisanta miyagun laifuka awqatun awqatu wa ahwalu wa amakinu yustajabu fiha ad-du'a mana yace lokuta da yanayi da wurare wanda ake karban addu'a idan mutum yayi a cikin su al-awwal na farko lailatul qadri daren lailatul qadri a yaushe yake samun ta yawwa goma ƙarshe na watan ramadan na biyu jawful laylil akhir ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe da zaran an ce an yi an shiga magariba jama'a dare ya shiga zuwa ƙarfe goma na dare sulfin dare na farko ya ƙare daga karfe goman dare zuwa karfe biyu na dare sun dare na biyu ya ƙare tun daga biyu na dare har zuwa fitowar alfajir kuma sulfin dare na ƙarshe ke da kan kana so Allah ya amsa maka addu'anka ya zama kana yawan roƙon Allah lailil akhir addu'ar da aka yi a ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe wa dubur salatil maktubat da wanda ake a bayan sallolin farilla hadisi ne kuma wanda ke hasan ina fata an gane wannan saboda haka yana da kyau kware da gaske yin addu'a a ƙarshen dare Allah ta'ala yana karba kuma mun sani hadisin nuzul ko hadisan nuzul hadisin da ake cewa Allah ta'ala yana saukowa sama ta kusa yana cewa ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai neman biya wata bukata in biya masa ina mai neman kaza wa zai nemi wa zai nemi kaza wa ke tuba in karba masa tubansa manzo Allah ce hatta yanfajira al-fajr har sai al-fajr ya keto sannan wannan lokacin zai kare sannan Allah ya bamu labari game da game da mu'minai kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil athari kum yastaghfirun lokacin sahur jama'a da ake tashi ko da watan azumi kaga mutane ana ta ana ta cacin malam ana ta labari ana ta lokaci ne na yawan istighfari da roƙon addu'a in kana da bukatu kai ta mika wa Allah Allah ne ta ansa maka kada ya zama lokutan mu suna tafiya a wani abin da ba wannan ba jama'a mun gane wannan saboda ka addu'an cikin dare Allah ta'ala yana karɓar ta Allah kuma ya yabi masu yin wannan ko ya Allah ta as-sabirina wal qanitina a as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal mustaghfirina bil asako kamar ba haka ayan take ba akwai kuskure a ciki ku gyara mana ni na manta tun da ni ban yi hadda ba Allah ta'ala ya gafarta mana naka jama'a kun ji abu na biyu malam yace Oke na uku, a tsarita na uku dubur salawatil maktubat bayan sallolin farilla jama'a Allah yana amsa addu'o'i ka gama azkar ɗinka na bayan sallah ka kammala gaba ɗaya in kana da wata bukata roƙi Allah Allah zai amsa maka bayan sallama da kafin sallama duka dan akwai adduburu dakhili akwai adduburu khariji in ji malamai adduburu dakhili shine wanda ya tabbata manzo Allah ya ji sahabi yana yana sallah sai ji yana roƙon Allah ya ce Allahumma inni as'aluka as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya bani as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة wa a'udhu bika minan nar manzo Allah yace wallahi wannan mutumin ya roki Allah da sunaye mafiya girma wanda duk wanda ya kiraye Allah da su sai ya amsa duk bukatar da ya roka a wurin Allah sai Allah ya biya mar na farko kenan na biyu kuma shine mai cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم من قال الله يتي والله قد غفر له شو نارا إذا الله الله يا غافر تابش الله يا غافر تابش الله يا غافر تابش من قال الله يا ميمي تاسو kaga wannan addubur dakhili ne akai wannan addu'ar daga in ka iya larabci ba da Hausa ba ehe in ka iya larabci ka roki Allah a wannan wurin yana da muhimmanci ka fara da waɗannan addu'o'in da na ambata guda biyu sannan ka sa buƙatar ka a ciki kafin kai sallama bayan kuma ka yi sallama nan ma sai kuma ka ƙara yin addu'ar shi ma yana da muhimmanci kwarai da gaske don su ma akwai addu'o'in da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi a bayan ya idan da sallah an gane wannan to الرابع نهض بين الأذان والإقامة الدعاء da ake jama'a tsakanin kiran sallah da iqama kaji an kira sallah to kafin a tare ikama kana gida ne kana shagonka ne kana tafiya a hanya ne duk yadda aka yi kada amsa mai kiran sallah yadda yake kiran sallah yana gama kiran sallah sai ka roki ka roki Allah ya biya bukatunka to wannan lokaci ne wanda ake yawan ansa addu'a ba sai mun karanta hadisan da ke ainihin wato wannan bangaren ba saboda yanayin lokacin mu an gane wannan tabbas addu'a wannan lokacin manzon Allah yake Allah baya in karbata خامسا سينا بيار ساعة من كل ليلة أقوي وسأوي التنجري da Allah ke amsa addu'o'i na bayi. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a wani hadisi ingantacce yana cewa, Inna fil laili la sa'a, lalle a cikin dare kowane dare akwai wani lokaci. La yi wa abdun muslim, babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah yana roƙon Allah wani al'amari mai kyau na duniya da lahira illa a'tahu iyyahu face sai Allah ya biya masa wannan sai mun Allah ce wa zalika kullu layla wannan kam a kowane dare kaji ba sai wajen azumi kace bari mu tara addu'o'i sai ramadana a baka san Allah bane Allah yana yi a Ramadana, Allah yana yi a wajen Ramadana. Ko? Manzo Allah ce kulla laila kowane dare Allah yana yin wannan. Wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya fitar shi a cikin kitabu sala. Jama'a ina fata mun gane wannan. Saboda haka mu mai da hankali jama'a ya kamata ya zama wannan bishara ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana yi. Daga cikin abin da zai taimaka maka ka gane wannan kana farkawa bacci manzo Allah ya ce man ta'arra min al-layl duk wanda ya farka cikin dare sai ya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim ko illa billah a wata riwaya manzo Allah yake cewa duk wanda ya karanta wannan idan ya farka yayi alola yayi sallah Allah zai karɓi wannan sallar nan take duk addu'ar da yayi kuma Allah zai biya zai karɓa zai biya masa bukatarsa kaji kana farkawa daga bacci ko da ba bayi zaka je ba ko da ba alola zaka ke sallah ba sai ka daga hannayenka karanta wannan addu'an sai ka roki Allah bukatunka Allah zai biya maka eh kada ka gwada Allah malam kai kawai yana yi an gane daga ce to bari mu gwada mu gani a ba maganan gwaji manzo Allah ya faɗa ka ce zaka gwada kawai kai in ka ga Allah bai biya maka bukata ba kila ya aje maka ce sai ranar alkiyama ko kuma akwai wata musibar da Allah zai kare maka wacce tafi abin da za a baka alkhairi jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya latar da mu sai na nawa okay na'am سادسا سينسل عند النداء للصلوات المكتوبة يا ينكرا صلى صلى فرلا يا ينكرا صلى to Allah yana ansa addu'a nan lo- a wannan lokaci an gane wannan sai sabi'an sai na bakwai ko yawwa ina dalili akan wannan wanda muka karanta na na shidan nan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai tintani la taruddani abubuwa guda biyu ba a jin karɓar su aw qallama turaddani yana da wahala a ji karɓar su addu'a inda nida manzo Allah shi addu'ar da ake yi yayin kiran sallah wa inda al-ba'si da lokacin da ake yaki hina yulhimu ba'dahu ba'da yayin da yaki ya rincabe to duk abin da aka roki Allah Allah ta'ala yana amsa an gane kuma hadisi ne wanda ke ingantacce yana cikin sunan Abi Dawud yana cikin kitabul jihad sabi'an sai na bakwai inda nuzul ghaifi yayin saukar da ruwan sama na'am jama'a yayin saukar da ruwan sama Allah ta'ala yana ansa addu'o'i kana ganin an fara ruwan sama to ka roki Allah biyan bukatunka na alkhairi saboda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث كن من بيان بقاتنكو أمسر الدعاء يا عند sojoji guda biyu suka haɗu wajen yaƙi da lokacin da ake tsayar da sallah lokacin iƙama kenan da kuma yaushe a lokacin saukar ruwan sama shi ma wannan hadisin hadisi ne wanda yake ainihin wato ingantaccen hadisi ne hasan imam al ya fitar da shi a cikin silsila sannan imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak kuma ya inganta shi imam al-hakim ya inganta shi imam tabarani shi ma ya fitar da wannan hadisi an gane wannan daga hadisi ne ingantacce Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu tasi'an sai na tara sa'atun min yawmil jumu'a akwai wani sa'a akwai wata awa a filin juma'a ita ma duk abin da ka roƙi Allah biyan bukata Allah ya biya maka saboda hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara mishi shadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci ranar Juma'a sai yace fihi sa'atu a cikin juma'an nan akwai wani lokaci akwai wasu awoyi la yuwafiquha 'abdul muslim babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci wa huwa qa'imun yusalli alhari yana tsaye yana yin sallah يسأل الله تعالى شيئا ينال قن الله وني أبو إلا أعطاه إياه فاتيتي الله يا باش يا باش أبن يروقا تاجي وأوتي الرواية مسلم من ذلك وهي ساعة خفيفة وني لوك تشيني لن تكيتتشي an gano wannan manzo Allah a riwaya mahalli haka da hannunsa ma'ana lokaci ne dan takaitacce ba lokaci bane ne mai yawa mafi yawan hadisai sun nuna cewa akhir sa'ati ne ba'da al-asr sa'a karshe na la'asar kafin magariba a ranar juma'a kamar ka ce kawai karfe biyar da rabi misali zuwa karfe shida an gane wannan ko da karfe hudu da rabi zuwa magariba kaga ai lokacin dan ganganin ka da sauran awoyi ne gaba daya duk abin da kake da shi na addu'a na roƙon Allah wata bukata kai a wannan lokaci ana sa rai Allah subhanahu wata'ala zai biya maka wannan bukata an gane wannan malamai suna da maganganu akan wani lokaci ne kamar da malamai suka faɗa amma dai sun rinjayar da cewa wannan lokaci ne na bayan sallar asar kafin faduwar rana Allah ta'ala ya dace da mu sai malam ya ce وأرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة من ساعات العصر أو مرن جاين زنشي شيني لوكسن أرشيني نأوين باين لأثر أران الجمعة وقد تكون ساعة الخطبة والصلاة كأي زما كما لوكسن من خطبة لوكسن صلى الجمعة سبعين يتكلم مالمي عاشرا نقوم عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة yayin da kake shan ruwan zamzam sai ka kudirta a ranka ka ce ya Allah kai min kaza kai min kaza kana kurba kana addu'a da niyya mai kyau kyakkyawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace addu'an za ta karbu saboda me manzo Allah cewa yayi ma'u zamzama lima shuriba lah hadisi ne inda dace yana musal imam Ahmad da al-Musaddarak na imam al-Hakim da as-Sunan al-Kubra na imam al-Baihaqi an gani saboda ka in dai ka sha ruwan zamzam kai addu'a ka roki Allah biyan wata bukata da wannan niyyar Allah ta'ala zai biya maka wannan bukata ta neman lafiya ce ta baka zuriya ta kwarai ce ta Allah ya tsare ka daga miyagun cututtuka ne kowane irin abin da ka roƙa Allah ta'ala ana sa rai zai maka ko sai mu tashi na sha biyu ko sha ɗaya alhadi ashar fi sujud addu'a fi sujada ko kun gane cewa amma sujudu yawwa fa akthiru fihi du'a fa qaminun an yustajaba lakum amma sujada idan kun yi a cikin sallah ku yawaita yin addu'a ya fi kusa Allah ta'ala ya karba mu a wani hadisi ke cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin lokacin da bawa ya fi kusancin ubangiji shine lokacin da ya sa goshinsa a ƙasa ya sujada za ka aiwata yin addu'a ce sujada sai mu tsaya akan wannan ko الثانية الثاني عشر عند الاستيقاظ من النوم ليلا يا ينفرك واتكن دري أتكن بتشي والدعاء المأثور في ذلك da yin addu'ar da ta tabbata daga manzon Allah an gani wata ne bayani a baya wanda ya farka ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har zuwa ƙarshe lokaci ya ƙare sai mu tashi akan na sha uku insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe Allah ta'ala ya mana digiri alkhairi ya dace da mu gobe dai zamu fara wannan addu'o'i na cikin alqur'ani da jima baki ɗayan su insha Allah ta'ala muna fata Allah ta'ala ya dace da mu da mana digiri alkhairi ya sada mu da alkhairan duniya da lahira ya kuma tsare mu daga dukkanin sharrori baki daya Allah mana roƙonka Allah ka wadata mu ka tsare mu daga dukkanin talauci اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تعلمنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم عليك بالذين يقاتل بالذين يريد قتلنا يا رب العالمين والذين يريدون قتالنا يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم دمرهم تدميرا اللهم نزقهم تمزيقا اللهم اشغلهم بأنفسهم اللهم رد عليهم كيدهم اللهم عليك بأعدائنا وعليك بجنافة يا رب العالمين اللهم عليك بهؤلاء المختطفين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك اللهم عليك بأمريكا وأعوانها اللهم عليك بهم بما يجرون على المسلمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم دمرهم يا رب العالمين اللهم رد عليهم كيدهم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته